Albo wam też, nie? أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangi yabo da godiya sun tabbata da Allah tsira da aminci su kara tabbata ga farin da kada annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu muna ba Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin baiwarsa da hikimarsa ya da samu da samun wannan majalisi na tafsirin alkur'anin da ake gabatarwa a kowace rana a cikin wannan wata mai albarka yau muna ranar asabar ne ina ka shine wuni na hudu wuni na hudu ga wannan wata mai albarka wata ramadan hira manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna fata wa ubangiji ta ala da ta Allah ya sa wannan zama namu ya zama daga cikin kyawawan ayyukan da Allah zai karba mana kuma Allah ya yi mana zulubanmu Allah mana ga mutakasar da dacewa daga dukkan wani alheri daga cikin alkhairan da Allah ta'ala yake bai wa bayi ta gumine a wannan wata muna da cikin wannan sura mai barka suratul zariyat wanda wannan sura tana tunatar da mu abin da ke gaban mu musamman al'amarin da ya shafi alkiyama da haka yawan lokacin sai ta bayyana waɗanda suka yi kaza ga matsayinsu kaza waɗanda suka yi kaza ga matsayinsu kaza kamar yadda muka ji a cikin surorin da suka gabata ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwa da yawa kuma jawabin rantsuwa shine alƙawarin da Allah ya yi mana kin nan ne to babu shakka tabbas ne kuma Allah ya ce ranar hisabi ba makawa yana mutum ya shirya duk yadda za ka yi shiri to ka shirya ba ranar kiyama a hisabi saboda ka da abin da ka girbo babu shakka shine abin da ka tasawa kanka Allah ta'ala ya saba girbo alkhairi da haka wannan sura mai albarka sura ce mai wazi mai tunatar da dukkan mai imani da Allah ta yi bayanin alkiyama ta yi bayanin wuta ta yi bayanin aljanna Allah ka samu daga cikin bayan ka yan aljanna mun yi ayoyi guda goma ina jin yau za mu tashi ta sha ɗaya ko ta sha biyu yau za mu tashi aya ta goma sha biyu ne insha Allah Allah ya sa mu gane sai Allah ya ce su alu ko yasaluna ayyana yawmuddin yawma hum 'ala an-nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun to idan mu bace ba a cikin ayar da muka karanta a jiya akwai wadansu mutanen da Allah ya tsine musu albarka su ne alkharasun masu kirkirar ƙarya suna yada wanda Allah ya ce suna cikin gafara kuma suna cikin mugun jahilci to ya daga cikin abin da suke yi a zamanin alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yasu alo da ayyana yawon dini wai har ma tambaya suke yaushe ne ranar sakamakon yaushe ne ranar kiyama kun ce za a mutu a tashi akwai ranar hisabi wannan ranar yaushe ne ita ba wai tambaya ce suke ba ta a ba su amsa su yi imani tambaya ce ta annuti ta izgiri ta istiza Allah ya ce yau wa hum alal nar yuftaru a wannan ranar su masu tambaya dangane da yaushe za a tashi kiyama za ku gansu a wuta ana kona su ana musu azaba Allah kan ka samu daga cikin su haka idan azaba ta kai azaba sai Allah ya sa a musu wata kalma don su kaskanta su yi bakin ciki su ƙara damuwa su ƙara shiga halin kakarikayi Allah ta ce zu ƙufi tunataku ku ɗanɗani azabarku haza wannan ita ce rana wanda a duniya kuke tambaya allazi kuntum bi tasta'jiluna wanda kuke gaggauta cewa yaushe ranar za ta zo yanzu ga ta zo kuma har kuna sakamakon ku a hannu kuna da Allah azaba da Allah ya tara da muku Allah muna roƙon ka ka samu daga cikin irin wannan bayi naka Allah ka kautar da mu ka samu daga cikin wanda za ka sa a gidan aljanna to sai Allah muna roƙon sarki yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin to da ban shi alqur'ani hakika idan ya kawo bayanin ɗan wuta sai ya kawo bayanin ɗan aljanna Allah ka samu daga cikin yan aljanna yanzu sai Allah ya faɗi sakamakon da zai masu takawa ya ce innal muttaqina lallai masu takawa masu tsoron Allah masu jin tsoron ubangiji tabaraka wata'ala masu aiki da abin da ya sauko a cikin alkur'ani masu tare da saboda ranar hisabi Allah ya ce ran nan fi jannata suna cikin aljanna Allah ka samu daga cikin su kuma sai Allah yake cewa ita wannan azana tana da uyun mana uyun Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani waɗansu yaran mutane da sa ce ƙorama ko amma da za mu gane ƙorama ba galibi kan bara bakwai sai da ce waɗansu famfuna aljanna tana da waɗansu famfuna sai Allah ya zara su a cikin alkur'ani guda hudu مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه bishin sawari yanzu sai Allah ya ce basarin aljanna da Allah ya tara dawa masu takawa kun ga nan bare masu takawa ita aljanna ba a shiga inda tsoron Allah jama'a shi kuma ya ma'ana ta gawa alkawar minar jare mutum ya rika jin tsoron mahalicin shi wani abu da fitar zai mutum ya rika aiki da alƙur'ani a rayuwar shi duk abin da za ka yi ka bincin ƙur'ani da ya ce a yi wani shi ne ma'ana siffar mai tsoron ala wani izida da yawon mutum ya rika tanadi domin ranar alkiyama kai zama to tanadin bukunan duniya ne ya zai kayan daki ya zan sa a tafa mai tsada ya na ga wacce ta sa gizina ni ma sai na yi akwai leshe daga wacce ta yi ni ma sai na sa a dashe don in sayi wannan wacce ta sai kaza a wacce ta sayi wato ni ma sai na sa al-istidad yawmul wa'i mutum ya rika tanadi don ranar alkiyama a ga kin asusu me yasa take yi saboda ramadan in yazo Allah yana linka ladan waɗanda suke sadaka don kirka sanar da lilo kina rabawa don ki sayi hatsi ki yi kuru kina bai talakawa a ganki kina asusu saboda mai saboda akwai gudunmuwa da ake kira barayi a ganki kina asusu don mai don ki taimaka ta fuskar addinin musulunci wanda shi ne istirari da yawon wa'i mutum ya rika tare da don ranar sakamako wanda shi ne sufar mai tsoron allah to kaga ashe idan aka waye gari wannan gaba guda hudu duka babu ke ciki ake shiga uku aljanna ba da ke ba sai dai kiji labari ana karantawa da haka ba daki mu zama to masu takawa da haka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan mutane ne zai kai su aljanna annabi ya ce abubuwa guda biyu na farko shine a takawa ba tsoron Allah alkhawfu min al-jaridikin nan ne eh wal amru bit tanzil tsoron ubangijin da ya halice ki duk abin da zaki ki tuna shi ki san zaki gamu da shi zaki tsaya gaban shi zai miki tambaya akan wannan abin da zaki kuma sai kin ba da amsa aiki da alqur'ani tanadi don ranar gobe kiyama to shi ne Allah ce masalar jannatin da ke wu'idar mutakin kwatan mutum aljanna da muka tanda masu daga wafiya an halin mai akwai waɗansu irin ƙoramu ko a ce waɗansu kan famfuna na ruwa ne amma ba irin ruwan duniya ba wani irin ruwa ne don dai a ce miki ruwa kya higarewa amma sai in an sha za Allah ta mara daga cikin masu sha wa an halin min labanin lamitokayyar ta'amuhu da irin waɗansu irin ya ke cewa kan famfuna su kawai an yi da wata irin madara madara ce ta musamman da Allah ya tsara ta da kanshi wanda ba ta canzawa wanda duk yadda madara take da kyau a duniya in ba ya kwasar ba ta ba za ta lalace wancan an riga an yi ta ba ta bukatar wani kwasar ba su mai daɗin sha ce sai dai yanzu heɗin nan da nan zaki ne amma da a ce miki madara kawai da ke ganewa sannan Allah ɗauke sarki sai ba mu labari yace wa alhalin min khamar ko anharun min khamrin ladhatin lisharibin Allah yace akwai wadansu kan fanfuna sun bar giya ne giya ne saboda a nan duniya Allah ya hana shan giya wanda ya sha giya yana cikin maye nau'in su tishi bai sake shi ba ya mutu ba zai sha giya lahira ba to Allah ya tare da irin waɗansu irin giya a aljanna kun san an duniya ba giya kala kala ce ko akwai wanda kake da kudin ka sai a tsakura ba sai ka kware ka yi gaba akwai wata litri guda sai ta kai wajen jika ɗari uku wannan sai manya suke sha to wancan wane mutum ai ta musamman ce Allah ta'ala ta da yace lazzatul lisharibi mai irin wani daɗi ce ga masu shanta Allah samu ne wallahi dai na son shawarar giyar kuma kuna so a to mi aiki wallahi sai mu aiki yanzu sai Allah ce wa ana haribin asal wa anharun min asalin musaffa Allah ya ce akwai waɗansu kan famfuna kuma waɗansu ƙoramun na zuma ne zuma dai wannan ita wannan zuma ta duniya wani irin ƙwari ne kawai yake zuwa ya ci fulan ya ci gore ya ci ganye sai ya zo ya yi idan dai mutum ya ci abu in zai fito ci ta hanya biyu wa in ma zai yi zawar shi ne ko ya amali shi to shi ne zuma ba amma sai mutum ya rika shayar jin daɗi to wancan ta musamman ce ba ta fitowa daga jikin wani kwari ba ta da kazanta Allah ya ce musaffa taciciya ce to wannan shi ne daga cikin abin da Allah ke ta innal muttaqina fi jannatin su masu takawa suna cikin aljanna aljanna tana da uyun uyun ke sune ruwan nan mai kyau da madara wanda take ba ta gurbacewa da giya ta musamman mai daɗin sha da zuma ta tsiya Allah sama daga cikin masu saman wannan to yanzu sai Allah yake ba ta labarin su yan aljanna da halin su a ran nan yace akazina ba atahum rabbuhum aha akidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin musamman ta abin ga kiyama nan an tashi kiyama kamar yanzu ne ma kuna gina abin kamar labari ne mai nisa ko? wallahi kiyama ba da da yawon za ta su kiyama nisa kullum ana kace ne lahum yarawnahu ba'ida innahum yarawnahu ba'ida sun mutane suna ganin wani kiyama nan kamar a nesa yake sai Allah ya ce ne wa narahu qariba Allah ya ce mu kusa Allah muna ganin wani kiyama kusa ne gashi nan ma kamar ya maka mazawa yadda kika san mafarki haka wanda za ta gaji gaban Allah a tsaye ranar kiyama tsirara kira jira a mutu hisabi kamar yanzu ne ya wanda ya riga ya mutu ba shi ke shi tashi kiyama shi ayyazo ita kuma mutuwa ana aiko maka sanarwa ne a ce ka shirya ba a aiko maka sanarwa kamar yadda kika san wani lokacin sai ta yi ta same ki zuwa gidan biki ko zuwa gidan barka a can gurin sai ki game da wata wanda an dade ba a gamba ko ba ki tsammani kawai sai shigar da sai a taba a yi wallahi haka za ka gamu da mala'ika bukiya tsammani kwaram a inda ba ki tsammani za ka yi da shi haka mutuwa take idan mutum ya mutu kuma shi ke na ai ya riga ya shiga cikin rai sokin kiyama to ba da nisa kuma kamar yanzu ne wallahi ba wanda ake bai labari a rubuta ka to kaga idan kana gidan haya ko sai a zo a ce to muna so ka tashi kafin wata biyu ko mun baka wata daya to shi mutuwa ba a baka labarin saura wata daya ko wata biyu ko saura hawa guda kawai kawai za ta zo maka sai daga jika shawa baka nan ya daga je ka cikin kabari kawai in an ba a yi sa'a ba adal suna sun muke jana'iza an wasu yana al'ada ne sai ki dole tsohon malami yana ya amatar layi ya amatar layi iza ta aliki malake ne an diniki an rabiki wa diniki wa nabiki fa kullu ma Allahu rabbi wa lil islam dini wa muhammadun nabi kin ga wannan ayya kom sako a nan duniya ba ki san an san zaki bai Allah ba sai kina cikin kamari wanda ba mai ya ga miki ya baki satar amsa ai ga wannan kamar ba ba fahimci Allah ba to haka mutuwa take shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ga ƴan aljanna da ranar kiyama ku sunfata abin akhidina ma atahu rabbuhum sun amshi abin da Allah ya ba su na rahama da gafara da riba da jin kai Allah ya samar daga cikin su me yasa Allah zai ba su sakamako ranar kiyama sun mutaki da kinan dan me Allah zai ba su sakamako kuma su karba da hannu biyu innahum kanu qabla zalika musli saboda sun zama kafin alkiyama kafin mutuwa ta zo musu mutane da masu kyautatawa duk abin za su yi za su yi mai kyau za su yi wanda Allah yake so suna daga cikin almusuni al'isan an ta abudun la'aka an da ka tarahu fa'in lantakun tarahu fa'in na huyara abin da ake ta irisa ne duk abin da mutum zai ya yi saboda Allah kuma ka yi kamar ga Allah nan yana kallon ka don wani mafi ganin Allah shi Allah yana kallon ki da maganar ki da tafiyar ki da barcin ki da tashin ki da duk abin da ke aikatawa Allah yana kallon ki ya ba sa waɗansu mala'iku tare da ke kuma suna rubutawa suna filmash yadda kika san wannan zaman namu ko mai salula in hasko za a gaji ga kizan ne haka ranar alkiyama duk abin da take a rayuwar ki wallahi sai an haska miki kin gani dan akwai mala'iku da suke da kyamara shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kullu insani azamnahu ta'irahu fi ulqi ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Allah ya ce wa kullu insani kowane mutum namiji ko mace mun lalabta mishi da wata afare wata na'ura a wuyar shi ai wannan inda mutum ya san inda take da sai dan kokwale ta aje a wannan lokacin ko saboda abin da zaka yi bai da kyau ita wannan na'ura tana wuyan kowa wallahi tana filma jikin duk inda kake gaba da baya yanzu kun gauna na'ura ce ake dauka foto in ba a juya ba ta dauke ki ba ita kuma watan tana kallo automatic sai ko ina tana kallon duk abin da kike gaba da baya kuma wallahi Allah ya ce Allah lantar da ita a wuyanki amma wa nukuji da hu yawmal qiyamati kitaban yulqahu manshura mutum zai fito da wannan na'urar ranar tashin alkiyama a matsayin kamar littafin da yake da takarda falle falle da dat da yar da minti da segon da kin duk abin da take gashi a rubuce kuma da nan komai kike karatu ke ce sakatariyar ne sakin karanta shi sa da sarai kokoyi in ya jirgin sama sai wata na'ura ya makala cin daga tashin shi har zuwa sauke shi duk abin da ya faru wannan na'ura ta dauka ko da hadari aka yi ta na'ura ba ta konewa in an dauko ta an je an yi bincike sai a ga ga abin da ya faru a jirgin shine sai ga an yi hadari an ce gaba ɗaya ba wanda ya fita amma kuma an ce ana cikin bincike ga binciken aikin banza ke me ya wani sakamakon in an gano me aka kuma ayi wa zai dawo da su to shi na'urar Allah ta gaske ce duk abin da aka gano kin yi to akwai abin da za a yi za a miki tambaya akan abin kuma zaki bada amsa kuma akwai sakamako da nan aji da aka bi kokari mu zamanto mutanen kirki to ga ɗan aljanna nan sun amshi abin da Allah ya ba su da sakamako Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya yaye musu Allah ya kaura kai dan an ce idan aka gama hisabi akwai inda Allah yake jarraba bawa shi wata irin jarrabawa mai tsananin gaske mai barazana sai kin je an auna aikin ki kin sa a sallar ki ta yi kyau azumi ya yi kyau zumunta duk abin da yake da alkhairi ga shirin Allah ya karba ladan ku kuma yaron ta yi zulmi an yi awon sikeri an gama komi an ce jeki aljanna sai kin yi an taki kaɗan sai Allah ya ce yaki sai ki zo ko ya ce in zo sai in zo an gane yanzu Allah zai tambaye mu wani abu ko san mene ne akwai abin da mutum ya yi na laifi tsakanin shi da Allah ba wanda ya sani a duniya to wannan a wajen hisabi ba a yi magana shi ba ke harkin manci duk wani abin da ka yi inda laifi ne tsakaninka da Allah kuma ba wanda ya gani cikin bayan Allah to ba za a gan shi a cikin littafin ka a rubuta ba saboda Allah ne rangon ne yanzu sai Allah ya ce sai Allah ya sa labule tsakanin tsakaninki da kowa mana sai ke sai shi sai Allah ya ce miki wai kina tun da rana kaza kin yi kaza to wallahi Allah na yi to shikenan kin tuna rana kaza da kika aikata kaza a daidai gurin kaza wallahi Allah ne shi ai mutum a wannan lokacin sai da ina ina babu wasu bata aiye shi ba ai aikin anan ma ne yake yo irin abin da kika saka a cikin zuciyarki da wanda kika yi a koyar da ai ai na fili yawa zuciyarki takan saka miki wani abu inda za a bayyana shi ai hukuncin kisa ba zai kama ki duk Allah sai ya zana miki abin da kika yi a goyi ba wanda ya gani shi yasa ba a so a bayyana zunubi duk abin da zai da kake da wani ya sani in kokari ke toshe tsakaninki da ke da shi da wanda ya halice ki yayi miki sauki a wajen Allah dan ba za ta kai shi a littafin miki ba in kin boye kisa ake so a ɓoye laifi Allah yake cewa waɗanda suke masu bayyana laifi ranar tashin alƙiyama ba sa rabota so ake koda laifin za ka yi kaɗan ɓoye shi kar ka yi a fili wani ya gani to sai Allah ya gano kan abin da suka yi ba daidai ba da ƙarami da babba sai ki da ainihin babu kilma nukin lalace ba ki ba aljanna sai Allah ya ce to shi ke nan ke da kika aikata wannan laifin a duniya ai ɓoye ba ki ba ke rauni na sani ba sai ni da na halice ki don haka a yau ni kuma ba na tonon asiri tafi aljanna na gafarta miki da yana miki gaba daya la ilaha illa an sai mutum lokacin ya ce ko ba haka ba ai sai ya ce zuciya ko a dole ya ce zuciya eh tun da ka riga kin shiga wani bala'in da bata tsammani lokacin shi ke na a ce shiga aljanna to shi ne ga yan aljanna nan Allah ya ce sun amshi abin da Allah ba su na sakamako saboda sun kasance a duniya ba su kyautatawa ne duk abin da suke suna yi kamar Allah yana ganin su in sun ma Allah ne ba sa bari kowa ya tare ta su tsakanin su da Allah da haka Allah ta da cikin bayan ka bosu ne sai Allah fara da sarki ya ce ni kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun to shi ke da shi wa sha'anin Allah mai sauƙi ne kusan mai sauƙi shi ko Allah ya gici ɗan aljanna bai kyala sai ya gaya muku sufofi daga cikin sufofinsu don ku sufanta da wannan sufar ku shiga aljanna idan Allah ya ce ‘yan wuta bai shiru sai ya gaya muku sufofi daga cikin sufofin ‘yan wuta a a darasinmu na bayan jiya an ramu da ya karanta shekarar jiya ko ‘yan wuta daga cikinsu ba sai aka ce akwai makaryata ba wanda Allah ya tsere musu masu shirya ƙarya kawai ba gairar ba dalilin su shirya zance kuma wallahi ƙarya ta suke don su gama asuma ko don su yi kaza ya kace Allah ya zana sai ce wanda ya wuta ne me yake so da mu don kai ma kake ƙarya kake taimaka a kan ƙarya kake yadda da magana ƙarya kake yada ƙarya yawwa to nan da Allah ya zo ya ce yan aljanna za su karɓi abin da Allah ya ba su na rahama da jin kai da samun shiga aljanna sai ya faɗi halayensu don mu sufatu da halayen mu shiga aljanna daga cikin halayen yin aljanna sai Allah ta mi kanu kalilan min al-layli ma yahjauna sun zama su da dare to kaɗan suke yin barci me suke yi kuma kallon fara ne suna kallon gidan fara masu ne da gidan dabino da labari da ba wanda suke ba akwai abin da suke yi ba wannan ba ba suna shiga cikin tuktar bane su kalli duniya ko youtube ko instagram ko facebook a akwai abin da suke kullawa tsakaninsu da ubangiji na alheri shi yake hana musu baccin daren da yawa shi sa ana so musamman cikin watan ramadan a yi ƙoƙari a rika rayar da dare da ayyukan alheri shi watan ramadan dararen wannan anan alheri yake kamar yadda idan muka je mu watan zulhijja kuma wannan wunin anan alheri yake musamman wuni goma farko amma daren ramadan wallahi tsada gare shi da za a ce sai mutum ya zuba kuɗi a mallaka mashi daren ramadan wallahi da talaka ba za mu iya siya ba saboda alherin da ke ciki to kano kalilan min alladhi ma yahjaun su da daddare kadan suke yin bacci kenan ana son mutum ya dage cikin dare ya rika ayyukan alheri a rika karatun alqur'ani ku yi koyi da lana Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ba yadda za yi da daddare bacci ya dauke ta sai ta karanta wani kaso daga cikin hizib ɗinta na alƙur'ani ba ta bacci kullum sai ta karanta alƙur'ani yamma izo biyu ko izo hudu ko izo shida ko izo goma to ku kuna karanta hakuwa ya akwai masu karantawa na sani to yana da kyau mutum ya dauka akan shi lazumin karatun alkur'ani a cikin salula ma ya akwai alkur'ani amma kin yi ki shiga salula ki awa guda ki shiga nan ki fita nan ki shiga da alkur'ani ba ko da kin zo da karatun alkur'ani ma sai a share a yi gaba ni kokari musamman cikin wata ramadan ni wata ayyukan alheri da dai karatun alkur'ani daga cikin ayyukan alheri sallolin dare sa daga cikin ayyukan alheri shi yasa ake tarawih ayi tauhidi dan mu zama daga cikin kanu qalilan min al-layli ma yazun a cikin dare kadan suke yin bacci ayyukan alheri suke yi waɗannan su ne masu shiga aljanna mun ji sun ba guda ko to kowa ya dai nazari ya ga shi me yake da daddare me muke yi da daddare muna rage barcin mu dan wani ayyukan alheri ko kuma a'a to mun rage barci dan mu aikata wani aikin alheri dan mu shiga cikin sahun waɗanda ranar tashin alkiyama akili na ma'ata wa rahu mu karɓi abin da Allah zai ba mu rahama wa bil asharihim yastaghfirun idan kuma lokacin sauri yayi al ashar shine idan mutum ya kasa dare kashi uku wannan kashi hudu go a kashi uku kashi ɗaya na ƙarshe shine waqtul ashar shine ake cewa lokacin sahur da hausa ko ashabu ya ba wata yake a lokacin sauro to akwai wata ibada wanda aka fi so a yi a wannan lokacin kuma ba karatun alkur'ani ba ba nafila ba wannan lokacin akwai wata ibada da ta fi kowace ibada mahimmanci a wajen bawa zuwa ga ubangiji shine astighfari shine Allah ya ce da asuba ko lokacin alfajir kafin ketowa alfajir wakatin sahur za ka sami su yastaghfiruna suna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko suna karanta sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika masata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kitai wannan in mafi yafi ya ta astaghfirullah azim wa tubu ilayhi ko astaghfirullah kadai shi dai abin da ake so lokacin sawarkin na akwai bukatar ki samu dan lokaci ki astaghfari ko daidai minti uku ne dan astaghfari a kowane lokaci ana bukata amma yayi muhimmanci a lokacin asuba kafin ke tawa alfajir da abin da za a yi lokacin an mutum mutum ya yi astaghfari nemi gafarar Allah subhanahu wataala a wannan lokacin wannan siffa ce daga cikin siffofin yana zana masu yin astighfari lokacin sauri muna yi kun shiru duk ku ce ba ko ba yi to mu rika yi mu rika astighfari lokacin sauri ko za sai duka dora ka rika astaghfirullah astaghfirullah har ta kare an ragewa ko yawa da ragewa bale an samu dama a nutsu a zauna a yi ta astighfari cikin nutsuwa a lokacin usmani siffa ce daga cikin siffofin yan aljanna masu astighfari da lokacin sahur ma'ana kafin ketawa alfajir mutum ya rika astighfari wanda siffa ce daga cikin siffofin yan aljanna muna yi kuma mai in muna yi musu fatar siffar shiga aljanna in bin mai kuma to me dan aljanna muna so mun ji bige na ko sannan sai Allah ya ce ni وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم سنة الجنة cikin dukiyar da Allah ya ba su haƙo suna fitar da wani haƙi to na wani ke saka galibi ibada ta maliya ibada ta dukiya illa ma rahimallah da an ce a taimaka fi sabilillahi sai ta zaluba wajen 'yan canji fararen farare a cikin makila ta riba wasu masara masara sun za a bada wannan sun za a bada za a yi kashe kowane a kan kayan daki musamman mata ya sa manzo Allah da aka ce ya ce gaba daya ya ga wuta kumfi yawa aka ce biya ya ce shagaltu hunna ahmara ne ya ce abubuwa da kawa guda biyu da shi shagaltar da ku kayan sawa da kayan ɗaki shi ya fi damun ku a rayuwa sama da ku taimaki addinin Allah yau addini yana ta kuka amma kuna da kuna ta adashi saboda duniya ba mai yin adashi saboda taimaki addinin Allah ga ɓangaren marayu ga ɓangaren aramin ga masallatanmu ga makarantunmu kowane ɓangare musulunci na da bukata amma kun fi damuwa idan kaga ana adashe ba ana yin tabbata idan a taimaki addinin Allah ko kaɗan wallahi bukatar duniya kaɗai ita lahira dar da tabbata da kimar da zaki a dashe to ɗan aljanna duk abin da Allah ya hore musu sai sun ware kaso na Allah wanda za su taimaki addinin Allah su taimaki bayan Allah da akwai taimakon addini akwai taimakon bayan Allah shine Allah ce wa fi amwalihim haqqun a cikin duk abin da suka mallaka da dukiya to akwai wani haƙƙi da suke cirewa me suke da shi lisa'id wal ma'ruf kai su diba wanda zai zo yana neman a taimake shi sai su bashi al ma'ruf wanda ba shi da amma kun bai bara bai neman taimako ka sa akwai baratun da bai kamata a basu kuma ko yanzu yana wani zaka talla a gindin fere da mutum ya zama zakin bara idan wani an ka bashi ba a yi ballada akwai wani da nan bashi da kun ba zai yi bara ba idan kun gano shi ku taimake shi ko ga wata tago ya ɗaya baya ɗaya a hannu tana ta abama albarkacin yan biyu yan biyu wata albarkacin ga su ha wani mabuzanci ne wai mutum ta ahidiyar biyu sai ta yi bara wa albarkacin zambi wala kake bata in ki bata ma baki da lada da ita al'ada ce take rayawa ma guzanci ne ayi bara kawai da kan yan biyu ya yan biyu musiba ne alkhairi ne ya kaska zama kuma sai ayi bara bara ha bara yace jama'a akwai wanda bai kamata ma ya ci saraka ba lafiya ki kalau kina da rufin asiri in kika ci saraka wa kin samu matsala saraka ta mabukaci ce don maza Allah ya ce duk wanda ya dawo a bara ya ɗauki bara ita ce sana'ar shi turanin tashin alkiyama zai tashi ƙwararwal fuskar shi ba a ɗauka ko ɗaya amma sai ga wata dabara ta sayi shanu dabara ta sayi gida dabara har ta sayi mota wai wata makamuwa ce take bara da ya jagora ta yadda ta shafa wata mota irin jizinafkin nan ta ce a bamu albarkacin juma'a sai yan jagora ta ce ke mota ki ce wanda ya wannan su mi gaba mi gaba motar sai ake mata fasinja amma ta zo an bude take daga tana ta ba ta albarkacin daren ruwa sai mai labarin ta ce motar ki ce baba motar ki ce ɗayar wani kira a kowa zama sai ka ta kudin ne a bakin ranko da kwano amma idan ka riba a gindinta kudi allah kaɗai ya san nawa ne ko kun bara ciki to ne kike ba ta amince da ke ta ba akwai wata tana da batta da shi kuma tana kunyar da ta nemi a ba a taimake ta to wannan su ake so ku taimakawa a cikin abin da Allah ya hore mu kenan abin nufi a nan gudun duk dan aljanna mai san ya shiga aljanna sai na ware kaso cikin abin da Allah ya bashi ya taimaki wasu ga ramadan nan ya zo duk abin da kuka yi wanda za ku yi bude baki da shi ku yi kokari ku taimaka wasu da akwai wanda ba su da shi wallahi akwai wanda ba su da shi tabbas wani kuma da shi ba bai ishe shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyauta aka ce idan Ramadan ya zo to kuma kyautar shi ai ta wuce misali ana siffanta ta da siffa cewa yadda ka san iskar nan ta gaban hadari mai kamshi da sanyi haka manzon Allah ya kasancewa kowa sai ya amfana da kyautar shi alaihi salatu wasalam to ke ma yi kokari a cikin wata ramadan kenan a wani gogorin kisa akwai mabukata akwai talakawa suna bukatar a basu kunu suna bukatar a basu abinci ku dawa da basu ku taimake su dan Allah ku dauki sarki ya baku sufa daga cikin sufufin yan aljanna a dauki kudi mu ranar a taimaka a cikin dangi a cikin yan uwa a cikin magwabta akwai wanda ba su da shi kar ku bari sai sun nema a ku taimake su kisa Allah ta lisa'il wal ma'ruf wafi amwali haƙun cikin dukiyarsu ‘yan aljanna kullum sai sun ware sun taimaki wanda ya zo ce a taimake shi kuma su diba wani wanda ba shi da shi kuma da bai tambaya kuma su ba shi wanda sun fata daga cikin sufofin ‘yan aljanna wai mana badawa ko kuma badawa to mulka badawa haku yara idan aka baji kudin rai kira sun dala kuma ware ka dago eh a ware ka dago a yi saraka ko a sa cikin kaske musulunci dai ta zama daga cikin sufufin yan aljanna idan aka baki dala biyar kashe dala uku ware dala biyu mutum yana so siffinta da siffar daga cikin siffofin yan aljanna shi kuma ba ka zamanto kana daga cikin siffofin yan aljanna na kamala sai kana ware cikin abin da allah ya baka kana taimakon al'umma da shi da haka allah ce bi amwarin haƙulun lisa'ilul ma'ruf da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar musulmanta da wannan siffa da mu shiga aljanna mu huta wallahi ranar kiyama ko idan mutum bai shiga aljanna ba wallahi ya shiga uku dan ban gaida za a yi dan adam ya ji dadin rayuwa a wani guri a lahira ba aljanna ba ban gaida za a yi ba dan a aljanna nan ne kadai mutum zai more ya wataya ya samu nutsuwa hankalin shi ya kwanta amma ɗayan gidan ka wallahi mu dai ba masu Allah ya kai mu ko ku kuna so to tunda ba a so ai aiki ai aiki irin na shiga aljanna wannan shine yake nuna muna son mu shiga aljanna shi ke nuna ba ma so mu shiga wuta Allah ya kare mu da shiga wuta sai Allah madaukakin sarki yace وفي الأرض آيات للموقنين yanzu Allah sai yake mara wazi yace wa fil ardi ayatun a cikin sha'anin yanda Allah ya halicci kasa kasa wannan da muke kanta muke tafiya wanda a kanta muke rayuwa ayatun akwai ayoyi wanda ke nuna Allah ya cancanci abota mai shi kadai amma Allah ta lil muqini ga waɗanda suke da yaqini da tabbacin Allah shine ma'alici shi ya cancanci abotawa sai Allah ta'ala ya ce mi وفي أنفسكم أفلا تبصرون Allah ya ce wa fi anfusikum a cikin karan kanku ku halittar da Allah ya muku ma kadai akwai abin da ke nuna Allah shi kadai ne wa kun san abin mamaki ko duk duniya kowa shi kadai aka yi shi ba shi kama da wani ba san ko kun gane ba a gidanku ko kun kai goma idan an ce kamar ku daya idan ka zo ka jera mutanen da masu kama daya za ki gane kamar tasu ba ɗaya ba ce ai a ce wa da kaman Hassan da Husaini ko saboda kamato da ko Hassan da Husaini sai da su guri guda sai su yi miki magana sai kiga yadda Hassan yake daukan magana da yadda yake ajewa Husaini ba haka yake ba yadda furucin maganar su ma ba dai bane ko da tsawon su daya ko da fadin su guda in kin gama su guri guda kin zai jiga kowanne akwai bambanci dan Allah in ba hikimar Allah ba mu da muke cikin masallacin da ma a ce kowa kamar shi daban ai babban aiki ne balan tuttuniya da ce gani kowa Allah sai da yayi shi kamar shi shi kadai ne kuma a cikin kamar ta kuma sai Allah ya yi muku ya tsotsi da hannaye ko zanen hannuna ba ɗaya yake da zanen hannun azarama ba shi yasa ma idan ilimi na zamani ya tabbatar da cewa kowa zanen hannun shi na galandon shi ko na sauran yatsu da bane idan kika je wajen fasfar ko kanta sai a ce ki ne ki dangwala yatsa ki saboda in kin dangwala in ta dangwala kowa zanen yatsar ta daban ne ko da kamar ku ɗaya sunan ku ɗaya ta yaya za a bambance sai a diba zanen yatsa ai wannan kaɗai ba karamin aya ba ne kuma ga mutane ne waɗansu aka yi su farare wasu aka yi su baƙaƙe wasu aka yi su a cikin baƙin malin a cikin fara ma wasu farare da wasu kuma jajaye ne idan ka zai daguma ciki haduwa musamman kaman aikin haji ko aikin ibada da umara za ta ga mutane kala-kala wani gina ya kallo bakina ta ayyako mutum ne to sai allah ya mutanen duniya kowa kamar shi daban amma sai mana kaba'ila ya mana kabilu daban-daban ya yi kuma yanki daban-daban ya yi kuma yare daban-daban akwai wani mutum da kin kalle shi daman kamar ku ba ɗaya ba da haka in yayi yare ba muke ji ke in ke baya ki to wala a koro da kamar kuriya idan ta yi zance biki san me tace biki in kin yi bata san me kika ce ba sai dai ku zance da kurma ya saboda Allah ya bambanta muku yare ba iri ne ba
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين shi yasa Allah ya tsaya daga cikin ayoyin da ke nuna maka girman Allah da Allah ya isa ya cancanci abota mai shi kadai Allah ya ce da ya halice ku da ya halice sabbi da kasai ya halice ku kuma waqti lafa asnatikum wa alwalikum sai ya saba kamannunku launi iri daban-daban waɗansu mutanen baƙaƙe ne wasu mutanen farare ne wasu mutanen jajaye ne a cikin baƙin ma akwai wakar tarwada ko in ji ba da bahaushe duk da wani malami ya ce da kan an cima wakar tarwada to tsoron ka ne yake baƙi ne ana jin tsoron a ce baƙi kawai amma duk baƙi baƙi ne ga mutum kawai yana magana ba san me yake faɗi ba kuma shi baƙi kai baƙi idan kana so ku yi zance da shi sai na ku yi na kurmaye kunnen ka ya ji bai iya ganewa shi kundan shi ya ji bai iya gane sai da kunkwatance ka Allah gwani ne wallahi to haka Allah kamar yadda muka faɗa a cikin gida guda a gari guda kowa kamar shi daban kuma halayen ma kowa na shi daban wani mutumin kirki ne wani kuma mutumin banza ne wani a rayuwar shi alheri kawai yake so wani kuma sharri kawai yake so wani in kika yi dariya ko to ta ɓaci eh an tabba wata tsaya to lokacin zai farin ciki kawai yayi dariya ba ya shirya ba wani kuma kawai alheri yake so da ya ga abin bakin ciki sai ya damu ko da kan makin shi ne a cikin zukatun ma ka samar waɗansu irin yanayi na cututtuka daban-daban rashin lahiya wanda ba yadda za ka yi ka warke sai in ka koma zuwa ga Allah kun ga rowa rashin lahiya ce idan aka hada cikin marwaciya ko wala duk duniya ki je gurin daftar ba wanda zai allura ki warke ko akwai wani aka yi shi da zuciya wani kuma da sanyin zuciya idan aka yi mai hushi ba za ki da kice daktar wallahi ne an halitta da mai hushi ba ya zai zama da hushi a sai ki koma daktar na alkur'ani shi ne annabi muhammad alayhi salatu wassalam sai ki rika zikiri tunda Allah ya faɗa alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala billahi tatma'innul qulub kinga da kin dawo qur'ani sai ki samu yadda Allah yake dora mutum akan hanyar ya zamanto mai saukin kai zuciyar shi ta zamanto ta tausa mai imani shine yawan ambatan Allah Allah ce wanda suka yi imanin nan na baya zukatansu sun samu nutsuwa ne hankalinsu ya kwanta rayuwarsu ta yi kyau da bi zikiri la saboda yawan ambatan Allah sai Allah ce ala kuma ku saurara ku ji ya ku al'umma na Muhammad na yanzu bi zikirin lahi ta zama inda alƙuru da yawa ambatan ubangiji ne sai zuciya ta samu nutsuwa ta warke duk wani ciwo sai ya barta a sai gaba ɗaya cututtukan zuciya sai aka sanya mana maganinsu a hanya da yawan ambatan allah amma in allah ya tarbe ki da yawan hushi allah ya tarbe ki marwaciya allah ya tarbe ki mai hasada allah ya tarbe ki mai hikiri ba inda za ki samu magani yake dawo alƙur'ani sai dai yawan ambatan allah yawan zikirin allah duk sai ki warke daga wannan cututtukan amma wallahi wani ya san yana da hasada shi mai ita ya san yana da ita a zamanin annabin Allah Musa alaihi salam annabi Musa yake zuwa yi magana da Allah direct ya so game da wani ba Allah ya ce ya Musa idan zaka ce zan da nake magana da Allah ya ce yawwa ina da sako kun san me sakon shi in ka je ka cewa Allah ni'imar da ya muni dukiyar da ya bada da arziki yayi yawa a rage hukunta ba da wanda ya ce arziki ya mishi yawa a rage to an san mazaba da musa ce shi ya yawa da allah a rage ya ce ba matsala zan gaya wa bangiji sabanka an yi gaba kaɗan sai ga wani ya ce ya musa ya dana ce zan je mi katin rabbi inda nake magana da ubangiji na ya ce yawwa in ka je ka cewa allah mi nai talauci ya yi yawa da allah ɗan saka min kaɗan ina cikin talauci da kuncin zuciya ce to shi kenan zan gaya wa allah lokacin da ana yi musa ne mi katin ubangiji shi Allah ya mantar da shi bai matan baya ba sai Allah ya ce ya Musa ina sakon da aka ma ya ce ya rabu na barci bawa daga cikin bayanka ya ce arziki ya mashi yawa a rage shi ne sakon shi na farko ya ce to ka gaya mashi kuna da sharadi guda idan yana so a rage wannan arzikin akwai wani abu ɗaya da yake sai ya wasa anai musa ce menene ya Allah ya ce mutum ne mai yawan godiya dan abu kaɗan an wuce sai ya gode mana mu kuma sai muke karawa dama Allah ya alƙawari la in shakartum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce idan kuka gode ni kuma kara muku zai ashe shi abin da sa zaki yi mishi yawa bine ne duk abin da ya samu sai yawa Allah godiya kun san godiyar Allah kala kala ce ko ba ka kace amma da Allah na gode mishi ne godiya a'a idan Allah ya baki nuna wa Allah kin gode to ke ma ki abin da Allah yake so ki taimaki addinin Allah ki taimaka ba wasu wanda shine godiyar Allah idan Allah ya baka ni'ima daga cikin ni'imomin shi to ka koma zuwa ga Allah kai abin da Allah yake so a rayuwarka gaba da wanda shine godiyar Allah to shi yawan godiyar Allah gare shi yasa Allah yake kara mishi ce to idan yana so arzikin a rage to sai dai rage godiyar da yake wa Allah annabi Musa da ya zo ga mace ce tabbi jama'a godiya ba amma fara ba in dai gode ya ce yanzu aka fara shi kuma ne ba matsayaci wanda ya ce talauci ya bayawa ga kuncin rayuwa ga kuncin zuciya a nai musa ta to shi kuma ne ne ya ce ka gaya mai shi mara da hali daya sai ya wasa mai hali hasada shegiyar ba wallahi inda kira da ya tabbaki salabtun da take motsawa ba kawai za ta ga wata Allah ya mata wani abu na ci gaba kawai sai ke cikin kasa jin daɗi saka cikin kasa hutawa a rai shege ce ta motsa shi mai hasara wa cikin bala'i yake yanzu ne yana cikin nashadi da kwanciyar hankali da nutsuwa kawai in ta ga wani abu ga wata abu na alheri kawai sai ta ji ba daɗi sai ta ga hankalinta baya so ranta bai so don mi wance don mi haza a ce wance kaza to shi sa ce ka gaya mashi idan bai bar wannan mummuna aƙida ba har abada ba zai samu arziki ba kuma zuciyarsa ba za ta huta ba yasa duk mai hasara ya bari wallahi idan baki bar hasara ba har abada ba za ki huta ba Allah zai ta nuna miki waɗansu abubuwa ga waɗansu na alheri kuma zuciyarki da jimata su shi yasa manzo Allah ce mai hasara bai shiga aljanna kamar yana fada da Allah ne dan mi Allah zai wa da kaza dan mi mai hasara yana fada da Allah ne shi sa ne Musa na zawa ya bai wancan labari ya ce shi godiya ya zama ya fara shi kuma tsiyacin wa da aka ce Allah ya ce kana da abu da ya ce mini aka ce hasara ya ce kwarai ku akwai ta wallahi akwai ta akwai ta ai duk mai hasara ya ce akwai ta shi sa a cikin alkur'ani Allah ya ce kai neman tsari da sharri mai hasara shi mai hasara ba ba sai ya maka addu'a ba za zai cuta da kai da ya danka da alheri ya gure kawai sai ka shiga wani hali in baka addu'a shi sa Allah ya ce wa mai sharri hasidin idza hasad kai neman tsari da sharri mai hasara a lokacin da ya sa maka ita in ta farko a an shi ke da bala'i ya mota da haka aka ce sai in ya bar hasada ne allah zai ba shi arziki sai in ya bar hasada zai samu mutu a cikin zuciya a nan musa da gaya mashi ce wallahi akwai ta ta wannan hasadar daftar yana da maganin ta yanzu mutum ya dare kita ce ni wani ciwo gari na ce mai ciwo ya ce hasada a ce ya kwarai kwarai ta kwarta a garo a kira ba ta da mashi allura akwai sai rafin za ka ce ya warki akwai yadda za a yi mutum operation a cire ta amma idan mutum ya ji tsoron Allah yana yawaita ambatan Allah sai Allah ya cire mai shirin hasada kasancewa duk abin daga Allah ya baka shine naka ba za ka bar duniya ba sai arzikin da Allah ya yaka maka ya kare kowa na shi yake ci kowa na ban shi yake ci tun rani ne ran zane da kin ga mutum da da abubuwanta da karatu za mu haka Allah ya tsara mata ke ma ki akwai da wani Allah ya tsara mata waɗannan sufofin daga cikin sufofin da ya kamata mutum ya yasance su na rashin lahiya wanda suke kai shiga samun asara mutum ya sabbata da sufofi masu kyau wanda zai samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta haka Allah ya ce sun yi hajjira fi amwalin haƙo lissani wal maharu wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun halitta da Allah ya muku ma akwai abubuwa wanda aya ne Allah ce ba ku ganin haka sai Allah ce mai gaba wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun
Allah ya ce daga sama arzikinku ki wa fis sama'i rizqukum daga sama ne arzikinku ke zuwa Allah yana saukar ruwa daga sama yana saukar da iska daga sama yana saukar da albarka daga sama da haka duk wani abin da mutum yake bukata wajen Allah ne yake sai daga hannun shi yana sama ko kasa sama saboda Allah ya bashi dan mai bata wanda yana sama shine ubangiji tabaraka wa ta'ala dole ki yarda Allah yana sama domin akwai da musulun Allah yana sama wanda Allah yana ko'ina yana ƙasa yana sama yana gusu yana arewa yana gabas yana a Allah a sama yake domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum yana da baiwa yana so ya yanta ta ita kuma ba musulma ba ce da ya tafi manzo Allah sai annabi shi a jarraba ta me ya jarrabawa a ka ta gaban manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ni ware ta ce kai ba yakin Allah ne yace mata fa aina Allah ina Allah ke tace Allahu fi sama' Allah yana sama sai annabi ya ce mashi ‘yan ta dafa inda a mumina, ka ‘yan ta ta don ita mumina ce, kenan yana da Allah sama yana sama a gida ta ta Allah suka wuta ba, karke ne cewa Allah yana yana yana ko'ina irin tauhidin masu kawai Allah yana sama. Ayin Kur'ani ga sun sun shiru mashaɗi sun tabbatar da Allah yana sama. To arziki ma yana zama daga sama ne. Wafin sama ya zuku daga sama Allah ke saukan muku da arzikin Allah ka ba mu arziki na halal Allah ya ce wa masu adu da kuma abin da Allah ya muku alkawari la ka sai Allah ya rantsuwa shi ba wa rabbu sama wa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanqimun Allah ya ce ba wa rabbu samai Allah yana rantsuwa da ubangijin sama Allah yana rantsewa da kanshi idan ya ga dama ya rantsa da wata halitta daga cikin halittunsa Allah ya ce ba wa rabbis sama'i wal ard ina rantsuwa da wanda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah yana rantsuwa da kanshi to inna hu shi wurin tashin alkiyama da alƙawarin da Allah ya yi mana na aljanna da kuma waɗanda suka musulce musu sa su a wuta Allah ya da hakun wallahi tabbas ne musulma annakum nazikun kwatankacin yadda ku kuke kulicin magana ko idan ka shirya magana za ka furta ta ta fito to haka Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da sammai da kasai cewa duk abin da ya alƙawari tabbas ne tabbas ne da haka mutum ya rukuri zama nan wari ko kare zama warware kowane mutum Allah ya bashi siffa daga cikin siffofi wanda in ka siffanta da wannan siffa za ta shi alƙiyama ta yi da haka ya kamata mu yi kokari mu zamanto mutanen kirki mu zamanto mutanen ware mu wa Allah madaukakin sarki bauta mu roƙi Allah ya gafarta mana abin da muka yi da laifukan mu a kullum mu rika neman yardar ubangiji yardar Allah ya ce komai idan ka samu Allah da kai shi kenan duk al'amuran da zai zo cikin sauki Allah ka yarda da mu abin da muke daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda suke da tambayoyi su rika rubuto su da wuri suna farawa sai da gabatar da amsar tambayoyi kafin a fara karatu wannan yana da muhimmanci kwarai dalili wannan karatu shine dan mu durmiyar da lokacin mu a cikin wannan lokaci mai tsara a cikin ayyukan alheri mu rika fahimtar shari'ar Allah da dokokin Allah mu ji dadin bautawa Allah irin wannan lokaci mai albarka da ga ina kuma tambaya kan ana iya rubuto su sai a gabatar su tun farko a bada amsar su a yi su a cigaba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda ke cikin damuwa Allah ya yi mishi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka sanar da albarka da alkhairi a cikin kasar mu Allah ka tsare ka saboda sharrin mabiya cikin gida da waje ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi